نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام
يومنا شاتا قسقوة الشوال جرمائك صلى الله عليه وسلم يودا لدلي حدود أربعين بقل wanda ya dace da biyar ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna ci gaba da tafsirar alkur'ani mai girma a cikin suratul ma'ida muna karanto tafsiri ne na tafsiru sa'adi rahmatullahi alaihi wa muna cikin aya ta shidda a cikin suratul ma'ida ayar da take bayanin hukunce-hukuncen tsarki da alwala da wankan janaba da taimama duk ta tattaro waɗannan malayi ce a sadis ashar hukunci na ne goma sha shidda da wannan aya mai girma take kumshe da shi al'amru bitartibi fil wudu'i umarni da jerantawa a cikin alwala in an yi wannan a yi wannan in an yi wannan a yi wannan faksilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn tartibi akai jerantawa in kai wannan kai wannan lianna Allah ta'ala domin Allah subhanahu wa ta'ala zakaraha murattaba Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi su waɗannan ayyuka na alwala a jere dai bayan daya ولأنه كما saboda shi adkhala mamsuhan Allah ya shigar da abinda za a sha ba wa huwa ar-ras shine kai bainal laghsulaini tsakanin abubuwan da za a wankewa wala min zalika fa'idatun ghayru tartimala yace ba san wata fa'ida ga haka ba in ba fa'ida ta jerawa ba ba nan ba da jerantawa ba to da ba wata fa'ida a ciki inan fa'idar da yasa Allah ta'ala ya ce ai wannan wannan dan a jera su to bai kamata a gabatar da wani akan wani ba jeran ta su dole ne su waɗannan waɗanda ake cewa farallan me farallan walla jera su dole ne to aya ta yi nuni akan wannan asabi asha mana bai kamata ka zo ran alwala ka ware wanke hannuwan ka sannan fuska ala farilla ne ka dai wankin amma ya Allah ya ce ma kai wannan sai kai wannan bi halitta baka zo wurin alwala ka fara wanke kawahuwa nan ka wanke fuska nan ka shafa kai nan ka wanke hannu kuma ka ce alwala kai domin Allah ba haka ya ce cewa ya ku wanke wannan ku wanke wannan ku wanke wannan to jera su dole ne asabi ashar masala ta goma sha bakwai anna tartiba lalle jera waɗannan farallan nan maksusun bil abayil arba an kebance shi da gabobi guda hudu al musammayati fi hadhihi aya wanda aka faɗi sunan su cikin wannan aya idan fuska da hannu da gaba da kai jera su shine mi yawwa wa amma tartibu ya kai me wai ta baba ka ga radi ba ga mesa wa ma tartibu malai sai amma jerawa bainal maghmada tsakanin kurkure baki wal istinshaq da kuma shaka wato ruwa a cikin hanci wal waje da kuma fuska aw bainal yumna wal yusra ko kuma jerawa tsakanin hannun dama da hannun hagu minal yadaini daga hannuwa guda biyu war rijlaini da kafafuwa guda biyu fa inna zalika ghairu wajibi wannan ba wajibi bane muna ganewa Awa, ba dole mana ba wajibi ba ne in san samu dai ne ka fara kurkura baki sannan ka shaki ruwa to da za ka saba ba, ba komi alwalarka da ba ta ɓace ba sai dai ka yi saɓanin abin da ya dace wani bal yustahabbu taqdimul madmadati wal istinshaq malam yace a ana son gabatar da kurkure baki da shaka ruwa ala ghaslil waje akan wanke fuska musabi ne ma'ana da zaka wanke da zaka fara wanke fuska sannan ka shaki ruwa ka kurkure baki da har wallanka tayi sai dai abinda aka so to ka fara gabatar da su sannan wanke fuskarka wa taqdimul yumna ala al-yusra haka nan ma an so gabatar da kafar dama kan kafa ta gurin wankewa min al-yadai ne daga hannuwa an hannu ne ka fara wanke na dama sa'annan ka wanke na hagu in kafa ce ka fara wanke ta dama sa'annan kafa hagu duk musabi ne bana da zaka saba da arwallar ka tayi saboda Allah ta'ala dunkule sai ya faɗe su ko ba haka bane bai faɗi ta dama ko ta hagu ba sai ya nuna kenan farawa da ta dama sa'annan ta hagu musabi ne ba dole bane wa taqdimu mashi ras haka nan ma an so gabatar da shafar kai wala shafar kanka ala mas'ilu dhunaini abu sa shafar kunnuwa guda biyu mana da zaka fara shafa da zaka fara shafa kunnuwanka sannan ka shafi kai dar wallaka tayi sai dai kai mi ka saba ma mustahabi baka saba ma wajibi ba amma da zaka fara arwalla kawai ka shafi kanka sannan ka wanke fuska su waɗannan guda hudun waɗanda suke sune farallan arwalla gabobi na farallan arwalla sabawa tsakanin su to bata arwalla ne dole a jera su muna ganewa ko asanin ashar malai yace wato hukunci na goma sha takwas al'amuru bi tajdidil wudu'i umarni da sabanta arwalla da sabanta abin nan arwalla ana so mutum ya sabanta mi alwalayen da kulli salatin a wurin kowace sallah muna gani tsakanin magariba da isha'i ba sahabi ne ka sake arwalla ba dole ba ne ɗan arwallar ko arwallar ka ba ta kare ba an so ka je ka sake alwala ba dole bane in ka tsaya da alwalarka ka tabbata bata kare ba ba wani abu ko tsakanin azhar da la'asar in kana da lafiya mara ka tas take lafiya kalau baka da matsalar komi baka da basir zafi bai ma yawa ba yawa kana yi awa biyar baka yi tsari ba mara ka tas wankakkiya ce ba babu wani abu cikin wannan amma duk da haka nan an so mutum duk sallar da za a yi mata alwallah muna ganewa ko litujada domin a samu suratul mamuri bihi hoton abin da aka yi umarni da shi cikakken hutu a same da kamanni cikakke tunda an ce in ka tashi sallah to ka yi mi ka wanke fuskarka ka wanke hannuwanka zuwa goyoyin hannu ka shafi kai ka wanke kafafuwa zuwa idan sawu ko ba haka ka ce ba to duk in ka tashi zuwa ga sallah kaga aka ci kujeran musabi ne duk lokacin da za ka yi sallah ko da alwala ba ta kare ba yana da kyau ka je ka sake alwala ba wai dan yana dole ba sai saboda musabi ne atasi ashar masala ta goma sha tara al'amru bil ghusl min al janaba umarni da wankan janaba wa in kuntum junuban fatahharu idan kun zamanto masu janaba Allah subhanahu wataala ya ce to ku je ku yi wanka ku yi tsarki kaga umarni ne Allah ya bada ai al-ishruna mas'alata 20 annahu yajibu ta'mimul ghusl lil badan wa ta'mimul ghusl lil badan game wato jiki da wankewa ya zama dole dole in ka zo wankan janaba din nan ka wanke jikinka tun daga kanka har zuwa kafafunka duk ka wanke ko ina ko ina ya samu ruwa kuma ko ina ya cuda shi inda kake iyawa inda hannu ke kaiwa gari shi da anna Allah adafa at-tatahhur lil badan me yasa saboda Allah subhanahu wataala ya danganta tsarki ga jiki ya ce idan kuna da janaba to ku yi tsarki to me za ku tsarkakewa janaba kenan janaba kuma tun daga kanka har zuwa kafafuwanka ko ina janaba ce in ta same ka ko ina sai ka wanke walam yukhassishu Allah ta'ala bai kebance shi ba bi shay'in dole shay'in da wani abu dan da wani abu ba bai ce ga yanda za ku bai ce daidai inda janaba ta same ku wanke ba a cewa in kuna da janaba to ku yi wanka ku yi tsarki a tsarkin nan ya gama dukkan jiki gaba daya alhadi wal 20 hukunci na 21 al'amru bi ghasli zahiri shari umarni da wanke zahirin sh- gashi wa batinihi da kuma cikin gashi fil janabati a cikin wankan janaba wana hatta kanka sai ka zuba ruwa kai ta cudawa saboda mi kowace huda ta gashi ta samu mai ruwa sun shiga ciki daga cikin hudodin gashin jikinka kenan za ka wanke gashin kanka sama sa'annan kuma za ka zuba ruwa ka cuda saboda har ƙasan gashin ya samu shine batsinin gashi ɗin haka ake wanka umar zala sallallahu alaihi wasallam ce inna ah, tata kulli sharatin janabata lalle karkashin kowane gashi na mai janaba to akwai janaba ciki muna ganewa ku الثاني والعشرون مسألة عشرين نبيو أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر حدثي كرمي ينا صدى داوى يشقى أتكين حدثي ببا من أغاني وكم ويكفي يا إشي من هما عليه وند سكي أكنش أن ينوي ينيه mana wanda yake da jan abin nan ana si karami kuma yake da babba su bi sun haɗu ga mutum ana si babba shi ke sa a yi wanka ana si karami kuma tsarki yake sawa a yi ko ba haka bane Da idan suka gamu guda biyu za ka wankan janaba kada da hada si karami wannan hadisin karamin yana shirya cikin babba babba yana wanke shi in kai babban shi kenan kamar shi ma ka wanke shi abinda ake so kawai ka yi niyan raba kanka da su biyu duka ka yi niyya a cikin zuciyarka thumma yu'ammimu badanahu nan mutum ya game jikin shi gaba daya li anna Allah lam yadhkur duma Allah ta'ala babu abin da ya bada illa tatahur sai tsarki kawai shi kada Allah ya bada wa lam yadhkur annahu yu'idu al-wudu'a Allah ta'ala bai ambaci cewa zai sake alwala ba muna ganewa wa idan kai wankan janaba da alwala cike ya ishe ka ba sai ka to ba ai wahala ce ni wankan janaba da alwala kuma in nayi to in kara wata alwala ai gara kan fara ta macin ciki in bari in nayi to sai in ya fito amma na yi bannan lokaci ne da bannan ruwa can wurin wankan janaba sai da kai alwala ka yi da wankan janaba sa'an nan kuma ka yi to waje ka roki sahani wasu haka suke kamar ba su yarda da cikin magewayan ba muna ganewa ku da haka kenan ma wasu malamai ma suka ce da za ka yi wankan jaraba ma ba na arwallar ba kawai ka watsa mu cikin karuwa da hada arwallar ta shi ciki ba kama yi arwallar ba matakar dai ka yi da niyyar za ka tsarkake kanka daga hada sai ka rami da rahoto shi kenan kawai wankan ka yayi in ka yi to kawai sai ka nufi masallaci domin Allah ce an kuna da jaraba ku yi tsarki ka yi tsarki ba shi kenan ba sai a ji a ibada abota ma Allah الثالث والعشرون hukuncina ashirin da uku annal junuba lalle mai janaba yasduqu ala man anzala almaniya yana shiga akan wato yana daukar sunan mutunan da ya fitar da mani ya qazatan a falke au manaman ko kuma a cikin kwana muna ganewa ku duk wanda a farke wurin saduwa da iyalin shi ruwan gaban shi ya to mai janaba sunan shi ko kuma mafarki yayi sai ya ga bani ya hito mai ga jikin shi to sunan yami sunan shi mai janaba aw jama'a ko kuma ya sadu da iyalin shi walau lam yunzil koda bai saukar da komi ba koda babu abin da ya fito mashi shi ma sunan mai janaba muna gani mutum ya sadu da iyali amma babu abin da hito ruwa bai hito gaban shi ba shi ma sunan shi mai janaba mana shi ma sai yayi wanka manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce idza jalasa bayna shuwabi halaba thumma jahadaha wa qad wajaba al-ghusl wa illam yunzil to ko da mutum bai abin nan ba ko da ruwan gaban mutum bai hito ba matukar dai wato shi yasa ai masu fiqh ke cewa maghribul hashafa fil farj al'auran mutum ta bace a cikin al'auran mace kawai da zaran ta shiga shikenan wanka ya kama mutum ka zama mai janaba arabi wal 20 hukunci na 24 anna man zakara lalle duk wanda ya tuno annahu ihtalama cewa yayi mafarki yana tuna cewa jiya baccin da ya ko baccin da ya dazu yayi mafarki yana saduwa da mace walam yajid balalan amma bai samu lema ga jikin shi ko ga kayan shi ba amma kuma cikin bacci ya gani ya ganshi yana saduwa amma kuma da ya tashi ga kayan shi ba lema ga jikin shi ba ba lema ga al'auran shi ma babu wani alama bayan na wula gusula a wannan babu wankan jaraba a kai ya sha banban da wanda ya sadu da iyali ba abin da ya fito mai shi wannan karara ya sadu shi kuma wannan ba karara ba ne saduwa da iyali cikin saduwa da abin nan mace cikin mafarki ba da gaske ba ne shaidan ne yake wasa da mutum ko da gaske ne ba da gaske ba ne to kaga ya sha bambancin da gaske ne amma ba abin da ya fito nan kuma ba da gaske bane mafarki ne domin da da gaske ne to da shikenan da kaga sai ka ganta dakin kama ta kace ya zama da gaske kenan ko ko kuma inda da gaske ne in kai mafarkin kai kudi shikenan haka din ne kawai kai kudi kai mafarki kana cikin wani tsohon daki ko kuma kana cikin tsohon daki kai mafarki sai ka ganka kana cikin sabon daki sabon bila mai turwashen bursalan da wade ne da wade ne duk ciki da manyan kujeru da AC kowane daki kaga ai ƙarya ce ba da gaske ba inda gaske ne to a koma haka nan muna to shine malam yace babu wanka me yasa li annahu lam tatahaqqaq minhu aljanaba saboda janaba bata tabbata gare shi ba bai kwamfanta cewa lalle janaba ta same shi ba wannan mutane na yawan tambaya sai mutum ya ce ya mafarki amma ya tashi bai ga komai ga jikin shi to babu komai a kanka ka diba da kyau ka gani ba abin da ya bushe in ka ga wani abu ya bushe to kenan ya zubo kuma ya bushe wanka ya kama ka amma ka diba ga jikinka babu ka diba ga kayanka babu ka dibi al'auranka ba komai ba ai komai ba to shikenan shedan ya wasa da kai a cikin baccinka kawai ba za ka yi wanka ba. Alkhamis wal ishirun, matsala ta ishirin da biyar, zikiru minnatin lahi ta'ala alal ibad. Ambatan nema Allah subhanahu wa ta'ala a kan bayi bi mashru'iyyatin tayammu da shara'an taimama da Allah ya ce su yi. Wannan kyauta ce ta Allah, nema ce ta Allah, Allah ya ce mai taimama. rangwame ne sauki ne Allah ya kawo mu sai mu gode ma Allah subhanahu wataala as-sadis wal 20 hukunci na 26 anna min asbabi jawazi tayammumi lalle yana daga cikin sabubban halaccin taimama wujudal marad samun lishin lafiya samun lishin lafiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da ke sa ai taimama alladhi yadurruhu ghusluhu bil ma'i wanda wankan shi da ruwa yana cutar da shi ma'ana in yayin wankan janaba da ruwa zai cutu to ba zai wankan janaba ba sai dai yi tayammama wa yajuzu lahu tayammum saboda haka tayammama ta halitta gare shi kuma tayammama in ka tashi kawai zaka taba kasa ne ka shafi hannayenka da fuskar ka shikenan kadai za ka shafi fuskar ka dawo ka yi haka shi kenan ka kare taimawa ba ka taimu sallaci ka yi nan jikinka kuma akwai mi akwai jaraba ba ka wanke ta ba ba kasa za ka samu ka ta gurza sai ka wanke sai ka goge wannan jaraba ba kakka taba ma wurin ka ka je masallaci ka sake kaya dai kawai in kana in akwai kayan da za a sake in kuma shi ma babu kaga sai ka je kai sallar ka haka sauki ne na Allah subhanahu wataala asabi wal 20 hukunci na 27 anna min jumlati asbabi jawazi lalle yana daga cikin jumillan sababban halancin yin taimama as-safara yin tafiya daga wani gari zuwa wani gari وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أجي وبلاغ لنا daga cikin abin da yake halatta ma mutum yin taimama ba sai yayi wanka ba to da balaguro nau'i ne na wahala ba garin ku bane kuma ga daji ne kuma ruwa suna da wahala walitiyan min albauli da kuma mutum ya je bawali gashi kayi bawali inda kana da arwala arwala ka ta kare lokacin sallah yayi baka da ruwan da zaka arwala da su me zaka yi sai kai taimama alhali baka wanke wannan bawalin ba saboda ba abun wanke shi wal ghaid da kuma yi bayan gida idan mutum ya bayan gari sai karcewa ya ba da abun wankewa ko shabewa da wani tsumma to ya halitta da wannan waruwarin da ke gindin nashi ije yi mi ije masallaci ya sallah saboda babu ruwa idan adimal ma'a idan mutum ya rasa ruwan da za a ruwa shi muna ganewa ku idan adimal ma'a sai mutum ya rasa ruwa saboda haka idan ka tashi babu ruwa kai tsaye gidanku ba za ka taimama ba sai ka je makwabta sai ka kara ta yawa makwabta ka yi ta yawo domin mi abinda ke wajibi gare ka shine yin alwalla yin sallah da alwalla kaka kalli masallaci an tara sallah kai kai ta neman ruwanka sai ka ga lokaci za ya karewa gwargwadon mi gwargwadon lokacin wannan sallah din ma'ana sai ka diba ka ga saura minti biyar lokacin ya hita to sai kai taimawa kai sallah kamar sallar da aka yi ba minti biyar ta isa a kare ta ma an tsawaita ke da ina ganewa misali da yanzu bayan isha'i bayan magarban nan ta rasa ruwan da za ka arwallon isha'i da shi ko kuma magarba har yanzu kaga lokacin magarba yanzu bai hita ba yi ba har yanzu sai kai ta nema ta nema saboda akwai sauran lokaci saura wajen minti goma sha wani abu ko sha biyar yanzu lokacin ya hita to sai ka bari sai bakwai da hamsin daidai sannan sai kai taimama kai sallan magariba amma mutum sai ce yana gana ana ta jam'i jam'i dai ya kare jam'i ba dole bane dolin da dolin jam'i ba irin dolin alwala bace in kai sallah kai kada Allah zai karba ko ba haka ba ko kai sallah ba wallahi ba Allah zai karba zai karba alhali kana da daman yin alwallah ba kai ba to kaga ba dai suke ba ka shi jami'i daban falalar shi daban duk falalar shi bai kai falalar mi ba ita falalar alwallah ba alwallah babbar ibada ce ta yi shi girma bal maradu mala yace to rishin lafiya yajuzu tayammum taimama ta halitta ma wujudil ma'i tare da samun ruwa li husuli darar bihi ko li husuli tadarrur bihi domin wato samun cutuwa da ruwa ba ka da lafiya ga ruwa wani lokaci ba ka da lafiya ruwan suna da sanyi babu madadinsu to sai ka hakura da su kai taimama saboda in ka yi arwalla da su kuma duk ruwan garin haka nan suke kun kasa akwai garuruwa da Allah yake yi yanayin garin gaba ɗaya ruwan sanyi gare su kamar yadda Allah yake yin yanayin gari gaba ɗaya ruwa zahi gare su kamar garin tawa babu wani wuri zaka taya ka samu ruwan sanyi na wanka dai ruwan famfo ko wani aka kunna zahi gama an dafa su sai an shanya sai an ba su lokaci sun dan huce su idan kana bakon wannan gari kana hitawa da gudu daga makewaya baka san hawa baka san sauka ba kana watsa ruwa kan ka hito da gudu To ana zahi zahin da ya wuce digiri 30 zuwa 35 zuwa 40 kuma kai baka sani ba ka ka ɗebi ruwa ka kwara aka dole ka hito da gudu ko kuma aje ka kana kara to gari ya dauki zahi kuma kai ka dauki ruwan zahi ka watsa maka to akwai wasu garuruwan su ma Allah ta lasa su da ruwan sanyi sanyi kowane ruwa haka nan ne kaman kasashe na kusa da gudun da silibi wani yanki nasa da su tunisi da algeria da sauransu wanda za ka taya ko'ina duk ruwan da za ka taba kamar na galar suke kuma kana lafiya kana ta makyarkyata masassara kuma ga ruwan sanyi ya za kai ku kaga in kai ciwon karuwa zai tana yiwa ma ka mutu ka maki lokacin corona da muka biyo ta nan wurin nan muka yi ni cinizi cikin hilin jirgi duk wanda ya shiga magiya zai ga ya hito arwala ba ta yiwa sun yi ruwan galas sanyi duk wanda ya shiga sai ga ya hito aka dade ba a yi sallah ba kowa na ta da ya za a taɓa ruwa ya wallah to duk muna lahiya fa ne ina gaba a lahiya to da haka kenan idan mutum baya da lahiya kuma babu ruwa sai masu sanyi to sai ya taimaka wani lokaci ruwan ba su ba su cutar da mara lafiya amma bai samun wanda zai mai komai shi saboda daga nan ba ya motsawa kuma ba za a yi sa wani kari ya jawo su ba babu ba kowa gidansa shi kadai to ya halitta ya taimama shi ma in ya ga lokaci za ya ta sai ya taimama kuma ka ba sai ta jira Allah ya kawo wanda zai miko mai ruwa ya arwalla yana yi arwallan ciwon shi bai da alaka da ruwa amma bai samu wanda zai ɗebo mai ruwa saboda babu kowa kusa da shi shi ma da wanda ya halitta yake ba wa baqiha sauransu kuma malamin ce yajuzu yujawizuhu al-adamu lil ma rashin ruwa yana halatta shi yana halatta taimama walau kana fil hadari ko da mutum ya kasance a cikin gida yake Allah ya sa mu dace al-thamin wal 20 hukunci na 28 anna al-kharij min as-sabilayn lalle abinda yake fitowa daga hanyoyi guda biyu gaban mutum da bayan mutum min bawlin wa ghaib na bawali ko na bayan gari ya qudul wudu'a yana warware alwala yana bata alwala don wanda ya alwala misali in kana da arwalla yanzu ka yi sallar isha'i ka je bawali ka je kai to arwallar ka ta kare sai ka saki ko kai bayan gida ko kai iska arwallar ka ta yi ta kare bayan gari bawali za ka je ka wanke bayan gari ma za ka wanke ko ka goge amma banda iska iska ba ba banda za ka gogewa saboda iska ne ya haita kuma ya tafe shi kuskure ne abin nan iska ya kama ka ga mutum ya dauki sani ya taimake waya to me za ka wankewa a tasi wala 20 hukunci na 29 istadalla biha man qala da wannan aya ne ya kafa dalili wanda yace la yanqudul wudu'a babu abin da ke warware alwala illa hadanil amran sai wadannan al'amuran guda biyu mana sai bayan gari da bawani ko malaman da suka ce haka duk sauran abubuwa dis asbab ne ba su ke warware Allah da kama wannan da kansu suke warware wala yantaqidu saboda haka wallahi ba ta baci bilamsil farj da taba al'aura wala bi ghairihi ko kuma da wani shi mana babu abin da ke sa wallahi ka ta kare sai bayan gari ko bawani kawai da wannan aya da ita wasu malamai suka kafa dalili amma dai dalilin ba zai cika ba haka domin waɗansu dalilan sun nuna akwai abubuwa da suke warware yaron da Allah ya samu dace Malai ce a talatin hukunci na talatin istihbabu takniyati ana son saka yawa amma yustaqdaru talaffuz bihi dangane da abinda ake jin nauyi na a faɗi shi duk abin da ake jin nauyin faɗi to ya kamata a sakaya shi ne a yi kinaya a ɓoye sunan shi a baya wani suna kamar bawali da yake bawali sunan shi baya da muni hitsari hitsari baya da muni maga kashi kai muni cikin gaba da kashi ko ba haka ba ma ka ce bayi ko bayan gida ko bayan gari kaga an saka ya me yasa ake ce mai bayan gida saboda da bayan gida ake tafiya yi bayan gari da bayan garin ake tafiya daji a jiya ba aikin da ake yi na yin shi a kai bayan garin sai aka baya sunan kuma sai sunan ya samu ya karɓo wurin mutane duk mutumin da aka ce mai bayan gari ya san me ya sa ana ne mutum ya ta yayi kashi ne muna ganewa ku to shari'a tana koya mana kullum mu saka suna abubuwan da faɗin sa yana da muni bai da daɗi bi qaulihi ta'ala saboda Allah subhanahu wataala ya ce au jaa ahadun minkum min al-gha'iq ko kuma wani daga cikin ku ya je ya bayan gari kaga sai Allah bai faɗi sunan mi ba bayan garin ba domin al-ghaz ba sunan bayan gari bane bayan gari sunan albaraz bayan gidan da ke fitowa da kazamta sunanta albaraz kuma kaga faɗin ta baya da daɗi wurin larabawa to sai Allah subhanahu wataala yadda suke bari su ma suna saka yawa sai Allah ya faɗi haka nan saraka ba daidai bane kawai ka ce ya ma zan je in yi kashi sai ka ce wani ɗan yaro karami bai kamata ba ko kuma al'aura hatta alfarju ba sunan shi bane na zahiri ba yana da wani suna wanda aka faɗi sunan baya da daɗi sai Allah ta'ala ya saka ya sai ce li furuji muna ganewa ku addinin musulunci da ana son kunya a ciki a zan kisa kunya cikin abubuwa yawa musulmi kunya gare shi kuma addini na ta koya ma kunya to kai ba sai ka koyi ta ka zan ji aiki da ita alhadi wa thalathun hukunci na 31 anna lamsal mar'ati lalle shafin mace bi ladzatin saboda jin dadi ka shafi mace dan ka ji dadi a wa shawatin kuma saboda sha'awa naqidul lilwudu yana bata arwallah muna ganewa taba mace shafarta kawai dan ka ji daɗi dan sha'awa barollarka ta kari ko da mi malaman fikiyo suka ce ko da baka samu sha'awa ba niyya kai ta tabata ba arwata saboda kayi ne kawai ka ga mace abin nan za ka masallaci kaga alamar tun daga nesa tana dan mamurmushi haka ta ce bari ku yi karo da ita sai ko kai karo shiru baka ji komi baka ce ko dai namiji ce ba mace bace to wannan niyyar da kai dan ka ji dadi baka ji dadin ba to arwalaka ta kari sai ka koma gida ka sake arwalaka ko ka isa masallaci ka sake arwalaka muna ganewa ko to Allah ta'ala ce aula mastumun nisaa ko kuma kuka taba mata falam tajidu man fatayammamu sa'idan tayyiba ba ku samu ruwan da za ku fara wallahi ba Allah ya ce ku da buri mai tsarki ku yi taimako asani wa 30 hukunci na 32 ishtiraqu adam alma shartan talishin ruwa li sihhati tayammum da ingancin taimama kuma tana in ba sa ruwa ba sai ba sa ruwa yawa sannan ake yin taimama kuma ruwan nan neman sa ake kai kamar yadda muka faɗi ba dan ka tashi gidanka ka ga ba ruwa ba duk ruwan gidanka matanka da ƴaƴanka duk sun fata su ba ruwa kawai ka rasa yadda a sai ka hito waje sai ka taho masallaci ma masallacin yana da famfuna na alwalla ko yana da robobin da ake cikawa ko randuna sai ka taka alwalla ka ci in babu sai ka wuce masallaci na gaba in na gaba babu sai ka sake wani masallaci ko ka tuno wani abokin ka ce ga Allah akwai ruwa gidan karuwar lazani shi akwai ruwa sai ka yi minti sha biyar da mutu kana taya sai ka buga mutan ka kaɗe الثالث والثلاثون وكنت نتلاتين دعوك أن ماء وجود الماء للي تاردى سام الروا ولو في الصلاة كودا كانت تكن لا يقول التيمم تيمم تاباتي in kai taimama ka zo masallaci kana cikin sallah sai ka ji fanfunan masallaci ta to sai ka hita taimama ka ta lalace domin mi an halatta maka ne saboda ba ruwa to kuma ruwa sun dawo baka da sallah ba sai ka yanke ka jike da anna Allah inna ma abahu domin Allah ta'ala kadai ya halatta taimama ne la adamil ma tare da rishin ruwa to ruwa sun samu kuma lokacin sallah bai hita me ya kamata kai shikenan sai ka je ka yi arwalla ka rabu da wannan taimama din arabi wa 30 hukunci na 34 annahu idza dakhala alwaqt in lokacin sallah ya shigo wa laysa ma'ahu ma'un kuma babu ruwa tare da mutum ga lokacin sallah ya shigo misali yanzu a ce isha'i lokaci ya shigo to amma ba ka da ruwa ruwa sun kare bayan yahu yalzamuhu talabuhu fi rahlihi ya zama wajibi ya neme shi a masarkin shi gida ka ka nemi ruwa wa fi ma qaruba minhu da kuma ka nemi ruwa cikin inda yake kusa da kai gidan da yake rike da kai dama ko hagu da wanda ke kallon ka da gidaje da dukkan dukkan sallallama musu kuciya ba su da ruwa kaji yadda ake ba dan lokaci ya shigo ba kawai shikenan da ka diba ba ruwa ba ka masallaci sai ka ce to taimama ta kama akai ka kama ta ta kama ka ba lianna la yuqalu lam yajid malaka saboda ba a cewa mutum bai samu ruwa ba liman lam yatlub ga wanda bai ta neman su ba sai ka je nema baka samu ba sai a ce baka samu ba ko ba haka ba gidanka kare ke da ruwa mutane suna da ruwa cikin gidajensu tana ka sai ka ta nema gidajen in an samu shi kenan ba samu ka ci gaba da nema kai ta diba agogon lokaci ya wuce jami'in ran nan ka yi hakuri da shi arwalla ta kama ka sai lokaci ya tafi kaga saura kaɗan misali kamar yanzu magariba an baka samu to yanzu ne sai ka yi magariba saboda yanzu ne lokacin isha'i za ya shigowa sai ka yi maza ka yi shi kenan muna ganewa ko alhamis wa talatin hukunci na talatin da biyar annaban waje da ma'an duk wanda ya samu ruwan da la ya fi ba ga faharati ba ya isa shi sashen sarkin shi ba inda ya zama istimalihu ya halitta ya amfani da shi daidai inda za a ishe shi sun mai tayammun ba da zalika sai ya taimama bayan haka muna gani wanka samu ruwa yan kaɗan ba su isa sai ka wanke abin da kake wanke saura sai ka yi taimama shi ke السادس والثلاثون وكنتنا ثلاثين شدة أن الماء المتغير للروان دي تنزى بالطاهرات دا أبو بوا ما سركي مقدم أنا قبات الدشي على التيمم أكن ينتيمم muna ganewa ruwa ne cikin gidanka amma sai wani abu mai tsarki ya canza shi ya canza mai ɗanɗanan shi ko ya canza mai kamshin shi ko ya canza mai kalin shi misali ruwanka ne na alwala sai lemun tsami ya fada ciki ballan lemun tsami an yanka shi sai ya fada kaga dole ruwan ya koma da ni lemun tsami mai tsarki ne ko na kisa ne mai tsarki ne sai ya fada ma cikin sahani yaro ya tallashi kana zuba sai ka ji mi sai ka ji tsami kuma ka ji kamshin lemun tsami kuma ruwan ba sai ya canza to shine malam yace yin alwala da irin wannan ruwan da ya canza da abu mai tsarki yafi da kai taimama tare da cewa duk ruwan da ya canza ba a kiran shi ruwa mai tsarki mai tsarkakewa sunan mai tsarki kawai ba ya tsarkakewa amma duk da haka nan wato da babu garaba daɗi saboda ka sai ka yaro lada abinka ya fi ka je ka yi taimama saboda ruwa ne kuma abin da ya canza shi abu ne mai tsarki me yasa saboda kana iya zuba kofi ka shanya abinka kawai mai tsarki ne a ai ya kunu tahura yana kasancewa mai tsarki mai tsarkakewa da anna al ma'a al mutaghayyira domin ruwan da ya canza ma'un ruwa ne sunan yami sunan ya ruwa ba sunan ya wani abu ba amma wani lokaci abu yana iya canzawa da mai tsarki kuma ya bar sunan shi na ruwa ya koma mi awa kamar ruwa ya canza da hura aka dama aka dama hura da ruwa dawo aka dama shi kaga ba ruwa bane ya koma mi hura hura dai hura mai kabri dawo ne za a dama da ruwa kaga ya zama yawa ko kuma a zo a dama kunu da gumba a dama ruwa da- da abin nan da gumba ya zama kunu kaga ruwa ne aka zuba ma gumba yanzu ya zama mi sunan shi kunu to farau farau fa farau farau ne na shiga cikin wannan bayanin da malam ke domin abin da ya canza domin shi farau farau dan abu ne sauran wura ne ake zuba ma ruwa sai ya dan canza kala dan dai mutum ya dan ji dadi ga bakin shi ga mutanen da da ba su da wadatar lemu yanzu kaga da muka wadatu da lemu ba mu da horo-horo duk da yake lemu da yanzu da sauran shi ba bai wadace mu a yanzu bai wadace mu ba lemu domin yanzu haka akwai mutanen da yana iya sati bai sha lemu ba akwai mutane ma zan cewa wanda sai su yi sati ba su sha lemu ba kwalba daya a ga yanzu bai ishe mu ga yana ya cika gari ga yanan ko'ina in ka ga wani wuri sai ka kamar nan garin ake kera lemu amma talaka na nan sai dai su ta shan haushi suna kallo ba su sha in dai ba wata sabga ake ta yanzu muna da irin wannan rayuwa ko ya kamata a ce mun wuce nan lemun nawa 25 yake 30 a ce ya gagari mutum saboda Allah kaga ya kamata a ce mun yi karhin shi to amma gare da yi karhin namu tunda an ce ma gurbata lahiya yake gare da yi karhin wa yadkhulu fi qawlihi yana shiga cikin magana Allah ta'ala falam tajidu ba'an ba ku samu ruwa ba to kuma kai ka samu ruwa sai dai kawai ruwan ya canza da abu mai tsarki ba abu mai najasa ba ba as-sabiq wa 30 hukunci na 37 annahu la budda min niyyati tayammumi idan mutum yazo tayammama babu makawa sai yayi niyya da qaulihi saboda magana Allah ta'ala fatayammamu kunifi ai aqsidu kunifi wuri wanda yake mai tsarki الثامن والثلاثون وكنت نتلاتن تقص أنه يكفي التيمم تيمما تائسة bikulli ma tasa'ada da dukkan abinda ya hauhawa ala wajhi al-ardi abu sadoran kasa min turabin na turbuwa wa ghairihi ko kuma wani turbuwa da abin da yake bilbishin kasa kuma dangi ne daga cikin kasa to ya halitta kai taiba ma shi banda abin da ba haka yake ba muna ganewa ko bai kuno ala hada sai kasance akan wannan kauluhu magana Allah da yace famsahu bi wujuhikum wa aydikum min ku shafo stokin ku da hannuwanku daga gare shi imma min babi taglib ko dai zamanto Allah ya bade shi ne daga babin linjayarwa linjayar da bi kasa akan waninta wa anna al-ghaliba cewa galibi an yakuna lahu gubarun kasa tana da kura kasar da za a ce mama da ita tana da kura yawan sahu minu kurar da za a shafowa da gare ta za a shafi kasar da gare ta wa ya'laqu bil waji wal idayn kuma kurar ta tsaya ta tsaya gami ga fuska da kuma hannuwanka ta yadda in ka yi taimaman za a ga kura ga fuskarka za a ga kura ga tafukan hannuwanka galibi dai haka nan ne ma'ana galibi dai kasar da ake taimama da ita haka take haka ne ko to ko ne zaman to Allah ta'ala ya faɗa haka nan saboda galibin ƙasa da ma duk kura ce saman ta shi yasa Allah ya ce minhu da gare shi wa in ma an yakuna irshadan lil afdal ko kuma ya zaman to a Allah ya faɗa haka ne saboda shiryar da mu mu yi abin da yafi dace abin da yafi dace shine kai taimama da mi kai taimama da ƙasa kuma ƙasar wadda take da mi da kura wa annahu idza ankara turaba alladhi fi gubar idan mutum ya samu daman samun turbuwa wadda a cikin ta akwai kura fa huwa aula to shi yafi dacewa gare shi fiye da fiye da kasar da ba ta da mi kura atasi wa 30 hukunci na 39 annahu la yasifu tayammum bi alita ay tayammum bi turabin najis da turbuwa wadda take da najasa kasar da kasar najasa ce amma kasar da mutane suka zo suka cike ta da bayan gari kawai suke yi ko ina shine in ka zo da sai ganshi baki kirin ko ina babu nan kamar yadda kasan tanda ana nusa mata ko ina abin nan ne ko ina mutane sun zo sun tsugunna sun bata wurin to ba a taimama da wannan kasar saboda ta zama najasa ko kuma kasar da kawai hitsari yake wurin in ka zo gaba da ko ina hitsari ne babu ba inda za ka riba sai kaga alama an yi fitsari ba wani yana zarni wannan kasar ba a taimama da ita li'annahu domin wannan kasar la yakunu tayyiban ba ta kasancewa kasa mai tsarki bal khabisan za'a wannan kasar ta kasance kasa ce mai kasamta ba za a taimama da ita ba wallahu ta'ala alam lokaci yayi ko bismillah kira wadala shi da ta annahu yumsahu cewa lalle ana shafa fit tayammumi a cikin tayammama alwajhu ana shafan fuska ne wal yadani da kuma hannuwa guda biyu faqat su kade duna baqiyati al'adha banda sauran gabubuwa na alwala zaka shafi fuska ka shafi hannuwa shikenan alhadi wal 40 hukunci na 41 anna qawluhu bi wujuhikum lalle magana da Allah ta'ala ce da fuskokinku shamilun li jami'il wajh ya tattaro dukkan fuska gaba daya tun daga inda gashin kan mutum yake fara hitawa a zuwa haba tsawo kenan fadi kuma daga kunne zuwa kunne daga wannan huda zuwa wannan huda wa annahu kuma cewa lalle yu'ammimuhu zai game fuskar shi bil masi da shafa idan ka zo taimawa za ka shafi duk inda yake fuska illa annahu sai dai shi ma'afuwan an yi rangwami an idkhali turabi daga shigar da ƙasa fil fami a cikin baki wal anfi da kuma mi anci an yi rangwami na an yafi maka za ka ɗebi ƙasa ka yawa ga bakinka baka kurkure ka zika ko kuma ka shaƙi mai kai sundu ka zanga wani ka shaƙi ƙasa sai ka gaya mai yan gidan ka shaƙa ta da kyau sannan ka yato obi mata ta shi'or haka ma an yi rangwame na ne mutum ya shafi abin da ke karkashin gashin jikin shi walau hafifa ko da gashin ɗan kaɗan ne ba ya da yawa ana ganin fata a ƙarƙashin shi to da an maka rangwame ba sai ka cuɗa wannan wurin ba abinda ake so dai ka shafa kawai misali da kana da gashi nan wurin ka sa akwai mutum mai gashi nan da hannu nan bayan tafin hannun shi to iya ka ka shafa kawai ba sai ka yi ta abin nan ba ƙasa su ba ƙasa so ake a shafa wurin kawai ba so ake ƙasa sai ta yi iyo ba ta shige cikin mi hudodin gashin jikin ka الثاني والأربعون hukunci na arba'in da biyu annal yadaini lalle hannaye guda biyu don sahani ana shafa su ne ilal kuwai ne zuwa wato abin nan wuyan hannu guda biyu fakat kadai ya annal yadaini saboda hannuwa guda biyu inda laifrock a wurin faɗin su da dalika kamar haka suke da aka ce hannu to ana nufin nan kuna ganewa ko? amma su malamai ko akwai riwaya hadisi da tace har zawana ana sha amma dai wanda yafi inganci shine daidai nan zaka sha ba kawai in kai haka shikenan wurin taimama ya isa shikenan ba sai ka sha ganin kuma kuna ganewa ko walau kana yushtaratu da ya kasance ana shartanta isalul masl sadar da shafan ila dira'ain har zuwa wato gwiwoyin hannuwa la qayyadahu Allahu bidhalika da Allah ya kayyade shi da haka kama qayyadahu bil wudu'i kama yadda Allah ya kayyade shi a cikin alwala wa aydiyakum ila al marafiq amma da Allah ta'ala sai ce amsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu aidikum kawai yace bai ce wa aidikum ila al mirfaqaini ba kawai sai ce wa aidikum Raka kenan abin da yabi shine ka tsaya daidai nan daidai tsintsiyan hannunka daidai wuyan hannunka kawai ya isa asalisu wal arba'un hukunci na 43 annal ayata cewa lalle ita aya ammatun mai gamewa ce bi jawazi tayammum a cikin halaccin yin taimama li jami'il ahdathi kulliha ga dukkan hadisi gaba daya al-hadath al-akbar wal asghar hadisi karami da babba da ana masa taimama kamar yadda ya gabata bal wa li najasatil badan kai hamma kasamta jiki gaba da duk taimama tana kusa da shi da anna Allah ta'ala domin Allah ta'ala ya sanya taimama badalan an taharatil ma'i mai maki ce daga sarkin ruwa wa aflaqa fil aya kuma Allah ya saki hukunci a cikin aya walam yuqayyid Allah bai kayyade shi ba wa qad yuqalu malan yace kuma ana iya cewa أن نجاسة البدن للي نجاسة جكي لا تدخل في حكم التيمم فاتشكات كيوم كنت تيمم لأن السياق في الأحداث دوما تهي آية ترى مغانا نيا cikin hadisi hadisi shine kuma mai abin da hito maka ga jiki hadisi shine mani bawali bayan gari ko mazi da wani waɗannan abubuwa su ake ce ma hadas da abin da zai fito ma ta gabanka ko ta bayanka to shine hadas to akwai kazamta ta jiki wani abu yana iya samun ka daga jiki daga waje misali kana iya dauka yaro ya ma bawali ka rasa ruwan arwalla to ya za ka yi sai ka wanke koko shi ma taimama ta isa ko kuma ka ɗauki yaro ya ma zawo ga cikinka ko ga kayanka ko kuma kana sanye da debardar ɗinka haka kana wasa da shi ya bata a jikinka da zawo ko ba ruwan wankewa idan kai taimama ta isa ko bata isa ba ko sai ka wanke shine malam yake magana wa huwa qawlu jumhuril ulama shine maganan jumhurin malamai da ka zance dai mafi inganci taimama tana wanke wannan tana dauke maka wannan abin ko da ana jin gwarin shi tunda babu ruwan wankewa shikenan abin jikinka ma ya hito taimama ta tsaya maimakin ta ta wanke ma shi ballantana na jikin wani Allah ya samu dace Arabi wal arba'una hukunci na 44 anna mahallat tayammumi lalle wurin da ake mataimama bil hadath al asghar wal akbar a cikin hadasi karami da babba wahidul wuri guda ɗaya ne kawai wa huwa al wajhu wa al yadani shine fuska da hannuwa guda biyu kadai wallahu ta'ala nan za mu kwana ka faɗi dai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yafi mana Allah ka sa mu gyara ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah subhanahu wataala ka yayi mana dukkanin matsalolin mu gaba ɗaya kai mana maganin su ya Allah ka kawo mana karshen su ya Allah duk abin da ya dame mu Allah ka dauke mana shi ya duk abin da ya sha mana kai Allah ka kawo mana karshen shi ya Allah wannan tsadan mai da muke fama da ita da wannan musiba ta shi Allah ka mana rangwame ya Allah Allah ka mana sauki ya Allah Allah ka sa ya koma kudin shi irin na da Allah ma ka kara rage mai kudi ya Allah kuma Allah ka wadata mu da shi ya Allah kuma Allah mun tuba ya Allah mun san halin da ya jawo mana wannan Allah ka yafe mana kai mana gafara ya Allah Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali waɗanda suke neman mu da alkhairi Allah ka tabbatar da haka waɗanda suke neman mu da sharri Allah ta'ala ka shirya su in ba su shirya kuma Allah ka kare mana sharrin su ya Allah Allah ka shirya mana matasan mu ya Allah samarin su da ɗan matan su ya Allah Allah ka raba su da mugayen halaye Allah ka ba musulunci ɗaukaka Allah ka ba musulunci nasara ya Allah Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Allah ka ƙara kawo alkhairi a garin nan namu ya Allah ka raba mu da zaman banza da zaman kashe wando ya Allah ka samu dace da alkhairin duniya da lahira ya Allah marasa lafiya Allah ka bashi lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ka bashi lafiya wasu bayan Allah da suke bara da kan matsalolin su daban daban Allah ka yare musu ya Allah ko wani bawa Allah ba da shi ta haka duka ina rayuwa ba wai ba ya da bane yana da wadatar shi yana da komai amma ya samu kanshi cikin wani hali mara daji wanda ba ya da kyau ana neman bara addu'a Allah ya yi mashi Allah ya kawo mai karshen wannan wahala Allah subhanahu wataala ka wadata mu Allah ka raba mu da talauci Allah ka ba mu arziki mai amfani ya Allah ka ba mu aiki da kasuwanci masu amfani ya Allah Allah ka hada kanmu ya Allah ka raba mu da raboka ya Allah Allah ka sa mu so junan mu ya Allah ka sa mu rungumi junan mu mu taimaki junan mu ya Allah mu tausaya ma junan mu ya Allah Allah ka sa mu dunkule mu cure wuri da ya Allah ka sa mu zaman to tsintsiya mara wurin da ya Allah Allah ka raba mu da keta da kiyayya tsakanin mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah ka sa mu dace da alkhairin duniya da lahira Allah ka sa mu kare da wannan duniya da muke ciki ya Allah Allah ka sa mu kare da ita lami lafiya ya Allah Allah ka sa mu isa a wurinka ya Allah cikin yanayi kyakkyawa ya Allah Allah ka ba mu aljanna ya Allah Allah ka ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka wa bihamdika وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين